الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jiya mun kare cikin maganar wasila inda muka ce babban wasila shine biyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganunsa da kuma ayyukansa hakanan zama tare da salihan bayan allah shi ma yana sa mutum ya zama ya ƙara kusanta ga allah sannan muka karanta wasiyar wani malami da yake horo da wasu abubuwa waɗanda dukkansu za su kusantar da mutum ga Allah idan mutum ya lizimce su wanda ƙarshe dai muka ƙare da wato irin roƙon Allah da mutane ka yi da albarkar waliyan Allah ko sahabbai ko kuma annabawa cewa duka wannan wasila ce kuma ba kafirci ba ne to inna ladina kafaru hakika waɗannan da sun ka kafirce lau tabbata anna lahum ma fil ardi da ya tabbata cewa duk abin da a cikin ƙasa nasu ne jami'an baki daya wa mithluhu da iri ne ma'ahu tare da shi li yaftadu bihi don su yi fansa da shi min azabi yawmil qiyamati daga azabar ranar alqiyama ma tuqbala minhum ba za a karba gare su ba da al'adar mutum idan ya shiga cikin wani yanayi ya kasa hita to zai yi kokari ya fanshi kanshi da abin da ya mallaka to idan mutum ya zo lahira yana kafiri da a ce duk abin da a cikin ƙasa nashi ne ya ba da shi don a yi mai sauƙin azabar da yake ciki kuma ya ƙaro wani iri ne domin ya ba su wa ya zama beli gare to shine Allah ce ba za a karba gare shi ba ba za a wannan ba zai raba shi da azabar Allah ba ranar alkiyama ولهم عذاب أليم عذاب عذاب أليم من الذي ولهم يا تبت يا تبت غريس الله شيء من ذلك
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم
yuriduna suna burin an ya kharuju su fita minan nari daga wuta wa ma hum bi kharijina amma su ba masu fita bane min hada gareta ya canza sigar daga fi'ili zuwa zuwa suna yuriduna an ya kharuju minan nari ba a ce wa ma hum ya kharujuna ba aka ce wa ma hum bi kharijina saboda tabbatar rashin fitar saboda siga in ta canza daga sigar fi'ili zuwa ga sigar suna to ya yi gwadin tabbata abin wato suna sun su hita daga wuta amma ba masu hita ba ne min hada gare ta walahum azabun muqim azabun azaba muqimin zaunanna walahum ta tabbata gare su a ranar kiyama yace idza dakhala alun narin nara idan yan wuta suka shiga wuta Allah shi mu da tsari yana muna ko yanda muna suna yanda na sani nadamatan da na sani la nadamata mithlaha wadda babu wanda na sani wanda ya kai kamata wa yatamannawna kuma za su yi gurin an yaftadu su yi fansa min azabin lahi daga azabar Allah bi kulli ma yamlikuna da dukkan abin da za su mallaka in dai da za a karba wa yatamannawna kuma suna gurin an ya kharuju su hito minan nari daga wutar wa ma hum bi kharijina amma su ba masu hita bane min hada gareta to Allah dai shi mana tsari
والسارق والسارق لهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم
wasariku barawo namiji wasarikatu da barauniya mace faƙaƙa uku kace aidiyahuma hannuwansu yaminu kullum min huma ai a kace dama kowane daga cikinsu min alku'i daga wayan hannu Mm. wa bayyana fi sunna sunna ta bayyana annan ladai ya kudo cewa abinda ake kacewa fihi a cikin sata shi shine rubu dinarin abin da ya kai rubu'in dinari fasa'ida ko abin da ya wuce haka nan wato idan barawo namiji ya saci kudin da suka kai kimar rubu'in dinari ko kuma mace ta saci kudin da ko abin da ya kai kimar rubu'in dinari to abin da aka hukuncin shi wajen Allah shine a kace a kace wuyan hannu ne wa annahu idza ada kuma sunna ta tabbatar idan ya koma yi wadda an rijiluhu al-yusra sai a kace kafar shi ta hauni min mafsalil kadami nan dai ga idon sauke nan wurin dudduge sun maliyar yusra sannan in yi sake a sake kace hannunsa na hauni sun marijilul yumna sannan a kace kafar shi ta dama wa ba da zalika bayan haka ga yi uzaru da darbi sai a masa hukunci da bugu in ya koma yi da ɗaya zan kakakoro cikin sata ذكر أن السارق ذكر أن السارق والسارقة والسارقة أن السارق والسارقة حكمهما أن تقطع أيديهما ya ambata cewa barawo namiji da barauniya mace hukuncin su a wurin Allah in suka saci abin da ya kai rubu'in dinari shine a kace hannuwansu a bayyana musu nan ko an tuku da idan ma ko wa bayanin sunna ko amma wasu wannan shi ne ko wa bayanin sunna an nan da yau kuta fihi rubu dinarin ko a akwai bambanci tsakanin ni da ya wuce nan aiwa aure da yahudiyon shubhatar nisan muka kai aure da yahudiyon wani ba yahudi sai ya kawo wata shubha wani rikici alal islam bisa ga musulunci kasan kullun sai sun kawo rikici qala sai yace inna hadha islam ko mutaribun haythu wannan musulunci akwai rikici akwai rashin daidaito a ciki haythu yayin da aujaba ya wajabta 500 dinar dinari 500 fidiyatul yadi ga diya hannu in mutum aka kashe mutum hannu za a ba shi dinari ɗari biyar shi addiya hannu ne man man kaza ya da insanin wanda ya kace hannun wani mutum ya utai da hamsa mi'a dinarin zai ba shi dinari ɗari biyar wa insanin saraka amma idan mutum saraka wa rubu dinarin amma mutum da ya sace rubu'in dinari ko rubu'i ba rubu'i rubu'in dinari in ya sata ko za ko fakat kawai to ko zawo ya duhu a kace hannu ne ma ba da to saboda ne idan dinari ɗari biyar gaba ɗaya da su aka biyan hannu to don idan ya ɗauki ɗaya rabin dinari sai kuma a ce a kace mai hannu musuluncin nan akwai rikici a ciki in ji bai hude azabahu ibnu hajar ibnu hajar al-asqalani ya bashi ansa bi anna al-amanata hiya allati agalat al-yada cewa amana ita ta sa hannu yayi tsada hatta sarar 500 dinarin har ya koma dinari 500 wal khiyanatu zambaku tunda sata zamba ce hiya allati arkhasat ha ita ce ta kada kimar hannu hatta sarar rubu a dinar har ya koma rubu in dinari baka eh khiyana sau zamba ita ta rage ma hannu tsada eh hada hada hikmatullahi tabaraka wa ta'ala wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki wa yadan wabada abin rajuli ya fara da mutum da namiji inda zage da sarika wajen ambata sata la'annar rajula don ko namiji a kawashi an mahi karfi ala sarika ta bisa ga sata min almar'ati daga mace eh koyo an fara ce wasariku barawo namiji wasarikatu da barawniya mace nan wajen hukuncin sata namiji an kawara ambata saboda namiji ya fi ƙarfin hali wajen bada kuɗi da badar abin haraka kuma ya fi lalura bisa ga mace to kenan koyaushe rikicin bido abubuwa an shi zato ne gari har su kai shiga sata kama bada'a bil mar'ati kamar yadda ya fara da mace fi zina a cikin zina fi qawli tabaraka wa ta'ala inda Allah ya ce az-zaniyatu waz-zani maziniyati ya mace da mai zina namiji sai ya fara da mace anan la'annar mar'ata saboda mace a qawaid ta hikarhi ala zina bisa ga zina min ar-rajul daga namiji to illan taqabal illam taqabal al-mar'atu in mace bata karbi ai zina ba la taqabal fahishatu zina ba za ta yi ba har abada to kaga saboda haka nan wajen zina ya fara da mace tun da wannan kayan su ne kayan sha'awa nasu ne sai sun yadda aka yi nan ko wajen sata aka fara da namiji to haka dai Allah kai jaza'an yana sakamako bima kasaba da abin da suka aikata nakalan shina azaba lahum ma gare su min Allah daga Allah wai wannan kace hannu shi a sakamakon da Allah ya ce ai musu kuma shi ya azaba akan abin da suka aikata min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala wallahu Allah azizun mabwayi ne ai galibin marinjayi ne ala amrihi bisa ga al'amari ne hakimun kuma mai hikima ne fi khalqihi ga talikai ne to haka dai Allah yake ita wannan sura in mun diba tana da hukumci hukumci da yawa muna ta karanto su da guda guda jiya mun yi hukuncin yan fashi yau ga mu cikin hukuncin barayi waɗanda ba yan fashi ba kace hannun da kace hannu yan namiji ne ko mace matuƙar dai abin da an kasata ya kai rubu dinari to amma dukkan waɗanda abubuwan shari'a ce yadda ake su yi kada ku kama barawo a unguwarku ku ce ai malam ya karanta ran nan ana tafsiri cewa wa sariku wa sarika da baka dawai da ba ko ya sato miliyan gidan wani a rika wani ya yanke hannu ne in ku kai mai haka nan za a rama ka kace hannu da hannu amma za a kai kotu ne wurin alkali in ya gama bincike ya ga sharuɗa sun cika sai ya zartar da hukunci shi ko ya ba su ga hukuma sai ta zartas to rashin sa'ad da muka yi har yanzu rashin sa'ad da muka yi da bature ya zo dukkan hududu gaba daya waɗanda su ne ka tsawatan mutane gabarin ta'addanci duk sai ya dakatar da su yan mai su a kotu da shi sai ka ga ga hukunci ya zo na Allah amma ba zai yiwu ba saboda bature ya sa burki shi yasa muka cewa da tsarin mulkin da muke tafi da shi yanzu da tsarin shari'ar da muke da shi na kotunan turawa a halin yanzu duka motsai ne muka ce har Allah shi kai mu ganga saboda dukkan su ba tsarin da muka yadda da shi bane don shi musulmi duk tsarin da an kai bai gamsar da shi ba sai an koma ga na Allah to kuma musulmi suna son su yi amma ko menene sai Allah ya kawo lokacin sa akwai malaman da sun kai wata duniya gaba ɗaya kamar irin shi Ibrahim na kauna an gaya mana duk duniya ba inda bai sauka ba da ɗai ya kai inda aka zartar da shari'a ta Allah ta gaskiya wadda babu son rai ko ko wannan a ciki amma bai samu ba ya ce to bari shi hankuri kila lokacin abin nan bai yi ba to saboda haka duk abin da gudana yanzu da irin tsarin siyasa wanda yake ba namu bane da irin tsarin shari'a wanda yake ba namu bane da sauran tsare-tsaren da shi musulmi ya san karhan yake tare da su amma babu yadda zai yi dukkan matsayinsu gaba ɗai cin motsa ga wanda ya ji yunwa shi kenan sai mai ta yi haka nan Allah shi kawo a lokaci amma fa lokaci ta huwa yake kuma yan Allah bai kawo lokacin ba ba mai iya kawo shi shi yasa ai ko gabanin bayyana shi Usman Mutubodi Allah ya kara masa rahama an ce akwai mutanen da suka yi ta kokarin tabbaka shari'a musulunci a lokacin amma yan Allah bai sa abin a hannunka ba kuma lokacin bai yi ba sai ka ga duk yadda haka sun yin abin ba zai yiwu ba sai lokaci ya yi saboda haka dole aka yi ta hankuri sai da Allah ya bayyana shi Usmanu ya sa wannan abin ga hannu ne da izini kuma in ba da izini ba komi kaudinka wallahi ba za ka iya ba saboda akwai abubuwa guda takwas waɗanda matuƙar ba su gama narkewa ga ɗan adam ba to bai iya wa Allah yi saboda akwai sauran bukata walin kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون ومساكن ترضونها وتجارة تكسون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين abubuwa da Allah ya ambata a nan duk ɗan adam da adda sauran wata bukata cikin ɗaya a cikinsu to yana da azamta a cikin zuciyar shi wadda bai cika tsalkin da zai wa mutane tsalki ba yana tunanin uwaye ne walin kana aba'ukum da wata maslaha ta duniya ko wata toliya ko ɗaya abna'ukum ko ƴan uwa ko mata ko da dukiyoyinku gidajenku da kasuwancinku dukkan waɗannan dai in akwai sauran bukata ga ɗan adam zuwa gare su to bai yawa Allah yake sun zama mai hijabi amma shi wanda Allah zai turo yana sultanul lahi to zaka iske dukkan waɗannan bukatun Allah ya share mai su a zuciya bai ganin kowa sai girman Allah to da wannan shi ko sai ya zama kamar mai ismin lahi razum duk abin da ya ta sama Allah zai bashi nasara kuma kowa gitta mai a duniya wallahi ba zai yi masa ba sai Allah ya bashi nasara sai ya kira ga Allah sai ya samu amma yadda sauran rana a gaba yana buƙatar gidaje yana buƙatar suna yana son mulki yana son kuɗi yana son kirari a wannan yana da wani Allah a cikin zuciya ta saboda haka ba zai iya ba to shi yasa yanzu illa dai kawai a yi ta rini bugu sai can a yi ta haƙuri kuma a yi ta kwatantawa gwargwadon hali har Allah shi kawo mana mahita amma an sha Allahu mahita za ta zo duk wanda Allah ya kai ga mahita zai ga wanda mahitar take Allah shi gwada mana ita na'am فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم faman taba duk wanda ya tuba min ba da zulmihi bayan zalunci ne raja ya komo an sarikati daga barin sata gungumammen barawo ne sai ya dawo ya ce ya tuba tuba asulaha ya gyara amalahu aiki ne to bayan Allah hakika Allah ya tuba alaihi Allah zai karbi tuba shi inna Allah hakika ubangiji gafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan rahama ne bitabiri bi hada ma taqaddama fala yasqutu anhu bi tawbatihi haqqul adami wannan Allah zai masa gafara in ya tuba to amma haƙƙin 'yan adam waɗanda ya sata su kan ba za su faɗi ba min alƙatsai wa raddil mali na katse shi ne ce fitta abiri bi hada ma taqaddama a cikin yin magana da haka akwai abin da ya gabata bala yasqutu anhu bi tawbatihi haqqul adami wato haƙƙin dan adam ba zai faɗi ba min alƙatsai na kace hannu wa raddil mali da mai da dukiya na'am bayyana ta sunna sunna ta bayyana annahu cewa shi idza afa anhu in yi eh in afa anhu in yi masa rangwame qablar raf'i ila al-imami gabanin daukakawa zuwa ga sarkin musulmi to sakata wannan haddin ya faɗi wa alaihi shafi'i bisa gare shi shafi'i yake wai in dai aka riga aka kamo shi to ko ya ce in ya ce ya duba Allah zai gafarta masa amma dai sai an kace hannunsa kuma dukiyar da ya sata sai an biya shi yasa muka cewa a sababin karanta qur'ani wajen tafsiri kamar yadda muka sha bayani farkon tafsiri shine wani yayi sata aka kamo shi aka kawo shi gaban sayyidina Umar shi a sarkin musulmi ya saci abin da ya kai rubu dinarin sai aka ce halan kai baka ji Allah ya ce wasariq wasariq ka tafi ka dawo da yawa ce wallahi bai sani ba da ya san haka da ba zai sata ba ko da yunwa za ta kashe shi ya ce ya yi da na sani da haka sai na wani to mun dai ji saboda ka za mu kaci hannunka amma daga baya a sa a karantar da qur'ani saboda haka kowai yi yanzu da gangan yayi kuma haka aka yi sai na wani sa aka kaci hannu ne sannan ya ce a karantar da mutane qur'ani kowa ya san dokar Allah to yanzu saboda tafsirin da aka yi tare da ba kowa ka zuwa tafsiri ba amma sai ka ga mahi yawan mutane sun san hukunci da ka ce mai hukuncin zina sai a ce in dai wanda ya aure ne kashewa in ku wanda bai aure ba a yi mai bulala ɗari wanda ya sha giya sai ka ji an ce bulala tamanin ƙarrahi bulala tamanin gashi nan dai hukuncin ya bayyana ko ina saboda yawan karatun da ake yi to saboda haka dai idan ya tuba zai biya abin da ya sato sai ya mai suwa ba a cewa ya ci halan malal sai ya mai suwa kuma sannan in ya riga ya kai ga alƙali to sai an yi mai hukuncin kaci hannu
ألم تعلم أن إن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير alam ta alam baka sani ba ai ka sani wannan istifhamu takririn ne ma'ana ka sani annallahi hakika ubangiji lahu mulku samawati wal ardi shi adda mulkin samai da kasai yu'adhibu man yasha'u yana azabtar da wanda ya so ta'dibahu ya masa azaba waya gafiru kuma suna gafartawa liman yasha'u ga wanda ya so almaghfirata lahu gafarta masa komi na Allah ne in Allah ya ga dama tare da yawan zunubin ka ya ce ya gafarta kamar yadda ya ce ya gafarta ma wanda ya tuba in kuma Allah ya ga dama shi azaba wannan dai duk mashi'a Allah ce wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu Allah qadirun mai cikakken iko ne ala kulli shay'in bisa ga komai wa minhu ta'dibu wal maghfiratu Allah na da ikon shi azaba ga wanda ya so kuma yana da ikon shi gafarta ma wanda ya so ba mai hana shi yin haka waje
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
ya ayyuhar rasulu ya kai wannan babban manzo manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin yanda qur'ani ka ladabtar da mutane game da girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har tsakaninsa da sauran annabawa in aka zo kiran a sauran annabawan ya adamu ya musa ya nuhu ya ibrahimu duka kowane da suna na gaya amma wajen annabi muhammadu allah ne ubangijin saka kiran shi amma sai ya naɗa ma sunan wani matsayi na daban ya ayyuhar rasulu ya kai wannan babban manzo sallallahu alaihi wasallam la yuzilka alladhina yusari'una fil kufri waɗannan da ka gaugawa shiga kafirci kada su bata maka rai ya kawuna da suke aukuwa fiye cikinsa bisur'atin da gaugawa an yi zuhirunahu waɗanda ke bayyana kafirci idan wajadu fursatan in suka samu dama waɗanda ka yin dururun su shige kafirci kuma suna bugun gaba da kafircin to kada su bata maka rai ya rasulullah min alladhina qalu daga waɗannan da sun ce ai qalu suka ce amanna sun yi imani bi afwahihim da bakunan su ai bi alsinatihim da halussansu da sun ce sun yi imani amma sai su koma kafirai kuma su yi bugun gaba da kafircin to ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada waɗannan su bata maka rai walam tumin qulubuhum waɗanda dama zukatansu ba su yi imani ba wa humul munafiquna su ne munafikai su kullum munafikai kamar yadda muka bayani ga zahiri musulmi ne tunda komi da su akai amma gaba da ni kafirai ne tunda zuciyarsu bata yadda da aikin da suka yi ba suna yi ne dai kawai don su kare rayuwarsu su kare dukiyarsu su kare mutuncinsu saboda in sun bayyana kafirai to hukuncin da Allah ya ce awa kafirai zai hau su saboda haka sai su koyi kafirci cikin zuciya su bayyana musulunci ga hili shugabansu shine Abdullahi ibn Ubayyin Allah ya la'ane shi wanda ya kai matuƙa wajen kawo mu annabi Muhammadu matsala sallallahu alaihi wasallam to dukkan su dai waɗanda suka ce amanna ƙalu suka ce amanna mun yi imani bi afwahim da bakunan su walam tumin qulubuhum amma zukatan su basu yi imani ba wa min alladhina hadu kuma da waɗannan da sun kai yahudanci a wa min alladhina daga waɗannan kuma hadu da sun kai yahudanci akwai qaumun wasu mutane samma'una masu yawan saurare lil kadhibi ga ƙarya alladhi iftaratuhu ahbaruhum wadda malamansu suka kirkira sama a kabulin suna yawan sauraren ƙaryan malamansu ji irin na karba samma'una masu yawan ji minka da gare ka liƙawamin ga mutane ai li'ajal liƙawamin saboda mutane akhari na wasu min al-yahudi na daga yahudawa lam yatuka minhum lam ya tuka ba su zo maka ba minhum da gare su ai man ya tilin nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhudhu al-khabara wa yadhhabu bihi ila al-yahudi wanda ka zuwa na daggare su zuwa gare ka ya rasulullah ya akhudhu al-khabara zai rike labari wa yadhhabu bihi ila al-yahudi ya tahe da shi zuwa ga yahudawa ai akwai daga cikin su waɗanda za su zo wurin ka ya rasulullah su ji maganganunka su ɗauka su tahi zuwa ga yahudawa lam ya tuka ba su zo maka ba wahum ahalu khaybar su ne mutanen mutanen khaybar me ya faru daga cikinsu zanafihim muhsinani katangantattu guda biyu sun yi zina bakarihu rajmahuma sai zan ba sun ajehe su ba ba'athu quraiza suka aika quraiza li yas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an al-hukmi don su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hukunci yuharrifuna al-kalima suna karkatar da magana alladhi fit tawrat wanda a cikin at-taura ka ayatin rajmi kamar aya ta jehewa min ba'd mawdi'ihi bayan bagirin sa allati wadahu Allah alaihi wanda Allah ya Allah shi akan shi yaquluna suna cewa liman arsaluhu ga waɗanda sun ka aika zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ini tu ini in utitum hadha in an ba ku wannan hukuncin al-muharraf wanda an ka karkatas ai al-jalat shine kurhaye aftakun bihi muhammad in annabi muhammad ya muku hukunci wato ba da wannan hukuncin da kurhu ba ya muku hukunci da kurhu fa fuduhu ku rike shi fa qabalu ku karbe shi wa in lam tutuhu in ku ba ba ku shi ba bi an aftakun bi khilafihi shine in muhammad ya muku hukunci da sabanin kurhu ya ce a jehe ku to fadaru ku kiyaye ai an takabalo ku kiyaye karba ta ku karba to haka dai suke yi suna sauraren karyace-karyacen malamansu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna turowa a saurari hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka su wanda ya daidai su dauka wanda bai daidai ba kuma su bari shine da mutum biyu suka yi zina suka tura a sauraro musu hukunci wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dama hukuncin da a cikin attaura irin hukuncin da a cikin alkur'ani ne duk wanda ya yi zina alhali ya taɓa aure sahihi to a jehe shi to shine suka ce ku je ku sauraro idan muhammadu ya yi muku hukuncin jehewa kan ku karɓa amma idan ya yi muku hukuncin bulala to ku karɓa to shine suka aika don a saurari abin da annabi muhammadu zai faɗi game da wannan hukuncin to wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah ya nufi fitina tai ai idlalahu batar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'an ba za ka mallaka masa komai ba daga Allah ya bawa wanda ka tunkuɗe masa azabar Allah waje ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum ulaika wadannan alladhina sune wadannan da lam yuridillahu Allah bai nufi an yutahhira ya tsarkake qulubahum zukatansu ba min al-kufri daga kafirci lahum fid dunya khizyun suna da walakanci a nan duniya shine zullun walakanta bil fadihati da kunyata wal jizyati da kuma jizya walahum fil akhirati azabun alimun kuma suna da babban azaba a ranar alkiyama mutai
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين سماعونا ما سيوان سورارين للكذب للقرية كومسو wa akaluna kuma masu yawanci ne lissuhuti ga rashawa alharamu haramin kan rasha kamar dai rashawa Allah ya ƙara sifanta su waɗanda ka aukuwa cikin kafircin da waɗanda ka zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman ya karkatar da kalmar Allah don ya yi musu hukunci yadda suke so fa in ja'uka in sun zo wurin ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lita kuma don kai hukunci bainahum tsakanin su fa hakum kai hukunci bainahum tsakanin su aw ko ko a rizka kau da kai anhum da gare su hadha takhayru mansukhun wannan zabi ya hukunci tsakanin su ko kai tabbatun su to wannan zabi an an soke shi inda Allah ya ce wa anihu wa anihukum bainahum Allah ya ce kai hukunci tsakanin su to shi ya shahi wannan to fa yazibul hukmu bainahum hukunci ya wajaba tsakanin su idza tarafa'u ilaina in sun ka ɗaukaka hukunci zuwa gare mu wa huwa asahu qawlai ash-shafi'i shi an mahi ingancin magana biyu na imamu shafi'i idan suka ɗauko hukunci zuwa gare mu to shi kenan ya waje ba gare mu mai musu hukunci walau tarafa ilaina da sun ɗaukaka zuwa gare mu ma'a musulmin tare da wani musulmi waje ba ijma'an wannan hukunci ya waje ba mu yi shi bisa ga ijma'in malamai idan yahudawa suka ɗauko hukunci suka kawo muna to muna da damar mu yi hukunci gare su ko kuma mu bar su bisa ga maganar imamu shafi'i amma an ce kuma abin da wajibi shine mai musu hukunci kun sun ka ɗauko hukunci sun ka kawo mana muyi to mai musu hukunci da alkur'ani bisa ga shari'a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma idan rikici ne tsakanin bayahude da musulmi aka kawo ga kotun musulmi to wannan wajibi ne alkali shi hukunta wayan to idan ka kaura kai anu da gare su falan yadurruka ba za su cutar da kai shay'an komai ba wa in hakamta in kai hukunci bai nan tsakanin su wa kun kai hukunci bai nan tsakanin su bil qisdi da adalci inna Allah hakika ubangiji yuhibbul muqsidina yana son masu yin adalci al adilina masu yin adalci bil hukumi a cikin hukunci ayyuhibhum Allah shi na ba su lada mutai
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وكيف يحكمونك يا يزاس كما حكمتي وعندهم التوريت الهالي أبي التوراة أولنسو fiha hukumullahi kuma akwai hukuncin Allah a cikin ta bir rajmi da jihewa lam yaqsudu bidhalika ma'rifatal haqqi ai hukuncin da suka kai ma ba gaskiya suka nuhin su sani ba bal ma huwa ahwanu alaihim ko ba bal suna bidar ma huwa abinda yake shi ahwanu shi an mahi sauki alaihim bisa gare su ko da sun ka kai ma hukunci ba wai suna neman ka yi musu hukunci da gaskiya ba ne saboda a taura akwai hukuncin jiwa gare ta to kenan in gaskiya suka zo tun da waɗannan da sun kai zina katangantattun mutane da suka taɓa yin aure sai su yi hukunci da taura kawai to amma sun ɗauko hukuncin sun kawo a wurin ka don ka yi musu hukunci da bulala marmakon hukuncin jiwa shine yake cewa lam yaqsudu bi zalika ma'rifatal haqqi ba gaskiya suka bada ba da kawo hukunci wurinka bal ma huwa ahwanu alaihim suna bada kai hukuncin da yahi musu sauki shine ka ce ai musu bulala marmakon jehewa kun bai ta wallauna sannan su ba da bai yu'riduna suna kawo da kai an hukumika daga hukuncinka bin rajimi da jehewa almuwafaqi li kitabihim wanda ya dace da littafinsu min ba da zalika bayan hakan ga wa ma ula'ika bil mu'minin Allah ce waɗannan dai masu kawo ma irin wannan hukunci ba mu'minai bane mai tafsiri yace kana li kana yahudu khaybar yahudawan khaybar sun zamo idza zana fihim sharifun idan babban mutum yayi zina cikin su khaffafu alaihi hukuman lahi sai su sauƙaƙa mai hukuncin Allah wa jalladuhu su yi mai bulala wa akhadhu minhu al-mala su yi mai tara wannan haka suka hukunci wa idza zana gairu sharifin in ku wani mutum wanda ba daukakakke ba yayi zina rajamu ku sai su je shi ka gani irin wannan hukumce hukumcin kenan manya wanda aka yi musu daban waɗanda ma manya ba wanda aka yi musu daban yahudawa suka keto da iri ne to fazana fihim sharifani sai manyan mutane guda biyu cikinsu suka yi zina min azillahihim daga manyansu fa arsalu ila annabi sallallahu alaihi wasallam suka aika zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam la'allahum ko yajiduna rufsatan indahu mai yawa kila a samu sauki wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum sai annabi ya ce musu hukumullahi arrajamu hukuncin Allah ga waɗanda sun kai zina suna masu aure jehewa qalu suka ce jarat alaina ko jurta alaina ya abu qasim abu qasim in kai haka kai mana zalunci ba kai mana daidai ba laisa hadha huwa hukumullahi wannan ba shine hukuncin Allah ba fa qala lahum sai annabi ya ce musu hadha huwa hukumullahi a'a wannan shi hukuncin Allah wa huwa fit tawrati kuma haka yake a cikin at-taurat qalu law sun kace mai min aina laka annahu fit tawrati to kai Muhammad ina ka san wannan hukuncin yana cikin at-taura tunda sun san annabi ba makaranci bane qala sai suka sai ya ce musu atu bit tawrati ku kawo at-taura fa zahabu sun ka tayi wa atu bit tawrati sun ka kawo at-taura kana ya qara'uha Abdullah ibn Sauriya Abdullah ibn Sauriya sai ya karanta at-taurat falamma balaga ayatul rajmi da ya kawo ga ayat da ka cewa wanda yayi zina yana mai aure a jihe shi wa za asba'ahu sai azafar sai dai ala kalimatin rajmi ya taushe kalimar jifa fakara amma ba da sai kara abin da ba shi ba tunda annabi bai san bai san karatu ba bai san rubutu ba da haka sai ya danne inda kalimar jifa take ya karanta saura ya wuce wa kana abdullahi ibn salamin hadiran alhali abdullahi ibn salamin yana wurin wa huwa ya bazu taurata shi ko wai maharracin at-taura ne fa naha yadahu sai ya jaye hannun wancan abdullahi wa qara ayatar rajm ya karanta ayat tajihawa tajihewa ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa annabi ita allati ko annabi la yaqra'u wa la ya'rifu al-kitaba man Allah baya karatu ko bai san rubutu ba to falamma tabayyana anna hadha huwa hukmullahi sadda ya bayyana dai cewa hukuncin jiwa shine hukuncin Allah akhadahu man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya kan musu wara jama'uma sai ya jehe su bagadugu sai yahuda sun kai fushi annabi baya tsoron kowa cikin hukuncin Allah saboda haka yasa aka jehe su su ko sai fushi ya kama saboda haka to humul ladina ko tu'atibuhum hadhihi al-ayat to waɗannan dai waɗanda sun kai wannan su ne waɗannan ayoyi ka zargi ma a taulin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsulubun hukuma ba su zo wajen annabi suna faɗa hukunci ba la'annahum ya rifun hukuma saboda sun riga sun san hukuncin innama kanu yuridu na shay'an hayyana amma suna faɗa abu ne mai sauki alaihim bisa gare su fa haka dai kawai falau aradul hukuma da sun nufi hukuncin na gaskiya laktabu bit taurati da at-taura ta ishe su hadha hukumullahi wannan shine hukuncin Allah fit taurati a cikin at-taura متى
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
inna anzalna taurata Allah ya ce hakika mu mun saukar da taura zuwa ga annabi Musa alaihi salam eh mun sha bayani baya cewa shi manzancin annabi Musa ya kasu kashi biyu akwai lokacin da yake ta gwagwarmaya da fir'auna sannan duk ba a saukar da taura ba bayan an halaka fir'auna sannan Allah ya kira shi ya bashi taura kuma gaba ɗaya an ka bashi ita ba irin saukar alkur'ani ba domin ta zama littafin da za su yi aikin shari'a su da ita to shine Allah yake cewa mun saukar da taura fiha hudan a cikin ta akwai shari'a min dalalati daga bata wa nurun kuma akwai haske bayanun shine bayani lil ahkami ga hukumce hukumce ya kuma bi annabiyuna wadda annabawa suke yin hukunci da ita min bani isra'ila na banu isra'ila alladina waɗannan aslamu da suka musulunta ai in ƙadu da sun ka jawo lillahi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala madawakin sarki al'anbiya ba da Musa annabawa bayan annabi Musa min bani Isra'ila na banu Isra'ila ma kana lahum kutubun ba su da littattafai wala shari'a kuma ba su da wata shari'a innama kullu nabiyyin min anbiya bani Isra'ila sai dai kowane annabi na daga annabawan banu Isra'ila kana ya tamassaku bit taurati faqat yana riko da at-taura kawai sai a taura ta zama kamar shine littafin banu isra'ila da annabawa su baki daya kullu nabiyin kowane annabi fi qaryat fi qaryatin ko fi qarnihi a cikin qarni ne ya hadin nasa yana shiryar da mutane bi taurata da taura kama ya hadil ulama'un nasa kamar da yadda mutane ka shiryar da kamar yadda malamai suke shiryar da mutane la'anna al'ana ko eh kama ya hadi al'ulama kama ya hadil ulama unnas al'ana kamar dai yadda malamai suke shiryar da mutane yanzu bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da shari'a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu kaga tun bayyana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam musulmi dai duk inda suke a duniya cikin waɗannan shekaru dubu da ɗari hudu da arba'in da wani abu to qur'ani da shine ake shari'a malamai ne su suke baya su suke gai su suke isar da saƙo ga sauran mutane cewa ga shari'a Allah cikin Qur'anin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to haka ake cikin banu Isra'ila su ko at-taura shine littafin su duk annabin da ya zo to ba wani littafi za a yi komai sabo ba sai ya karantar da at-taura ga mutane ne bale hada qala sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ulama ummati malaman al'umma ta ka anbiya bani Isra'ila suna kamar annabawan banu isra'ila kanan nabi'una ba'da musa ya hukumuna bit taurati annabawa sun kasance bayan annabi musa suna hukunci da attaura to alladina aslamu waɗannan da sun ka jawo lillahi zuwa ga allah lilladina zuwa ga waɗannan hadu da sun ka yahudanci war rabbaniyuna da malamai minhum na da gare su wal ahbaru da malamai fuqaha bi mastuhbizu da abinda aka kiyayar da su an kasa sun ka harnace ai ustodi'u da abinda aka ba su ajiya istahfazahumullahu iyyahu wanda Allah ne ya ba su hukunci to shi na min kitabin lahin daga littafin Allah wato suna hukunci da malaman su waɗanda ake kira ahbaru sune fuqaha'u da rabbaniyuna sune ulama'ut tarbiyati masu sanin Allah dukkan su suna hukunci da ajiyar da Allah ya ba su na at-taura da shi suka wa mutane hukunci Allah Ubangiji ji ala taura ta yasin a taura wadi'atan ajiya inda bani Isra'ila gun bani Isra'ila fali hadha tamakkanu min at-tahrifi saboda haka ne suka samu damar karkatawa wa tabdili da hurhurawa wa gayyaru sun ka canza wa baddalu sun ka hurhura bi khilaf al-qur'ani sabanin al-qur'ani eh kamar at-taura ta zanna dindindim gare su ta zama kayan su to shi yasa suka samu wato su yi canje-canje a ciki su cire wasu kalimomi su sa wasu ko kuma su cire su gaba ɗaya ya zan ba sa komi ba ya ce bi khilafin qur'ani sabanin qur'ani shi kan ƙala Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yace mu ne muka saukar da alqur'ani kuma lalle mu ne masu kiyaye shi Allah tabaraka wa ta'ala takaffala bi hifzil qur'an Allah madawakin sarki ya ɗauki nauyin tsare alkur'ani min at-tahrifi daga karkatarwa wa tabdili da hurhurawa at-tahrifu shine a jaye kila kalima kamar kalima mai ɗiya bisa ta a maishe su ɗiya ƙasa ba koya to alkur'ani ba zai ba za a yi masa kanan ba kamar yanzu fa abau an yudayyifu huma amma sai fa atau an yudayyifu huma ba za a yi ba duk inda ta take a cikin alkurani za a iske ta ta ba za a maishe ta ba ba duk inda jan karame yake ba za a mai sai ha karamin mai ruwa ba shi ake ce mata harifi a tabdili kuma a canza kalmar gaba ɗaya to duk Allah ya hana wannan fala yubdalu ila yawmil qiyamah har ranar alkiyama ba za a canza komai na daga alkurani ba hatta annasabi har dai yaro karami idza sami'a min qari'in jalilin in yaji wani babban malami yana karatu yaji tahrifan karkata lil qur'ani ga qur'ani sawwabahu sai sai ya daidai sawwabahu lahu sai ya daidaita masa karatunsa haka haka abin yake yaro yaro dan karami yanzu wanda kila makaranta yake ma kila da, da baki aka fara karanta musu irin qira'an nan da ya ji babban malami ya ja qur'ani ba daidai ba sai ya ce ba haka nan bane ga yadda yake wannan Allah ya yi takaffule da tsare qur'ani ba abin da zai taba shi na'am hada wannan bi hifzillahi da tsaron Allah ne tabaraka wa ta'ala madawakin sarki wa kanu sun zamo alaihi shuhada ko sun zamo wa kanu sun zamo shuhada a masu shaidu alaihi bisa gare shi annahu cewa su annahu cewa shi haƙƙun gaskiya ne to fa la takhshawun nasa kada ku ji tsoron mutane wa khashawni ka ji tsoro na fi kitmanihi a cikin boye shi wala tashtaru kada ku kada ku hurhuru bi ayati da ayoyina samanan kuɗi kalilan kadan min duniya na daga duniya ta ku zo na hudu kuke garbarsa ala kitmani ha bisa ga boye bisa ga boye manzancin Allah wa man lam yakun bima anzalallahu duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to fa ulaika humul kafiruna waɗannan su ne kafirai ay man taraka hukuman lahi duk wanda ya ba hukuncin Allah wa akama bi ghairi hukumin lahi yayi hukunci da hukuncin wani Allah fa ulaika humul kafiruna duk waɗannan su ne kafirai duk wanda ya bar hukuncin Allah yayi wani hukunci da ba na Allah ba to fa ulaika humul kafiruna waɗannan su ne kafirai inda alƙur'ani wannan aya ko lalle ta bugi kan maza da yawa tunda dai yanzu dai kowa ya sani hukuncin da aka yi mahi yawa ba na qur'ani bane kuma mu ummatu muhammadin ne sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shine littafin to babu wata mafita illa a koma ma qur'ani amma nan yanzu tawilin da akwai ba wai musulmi sun yadda da su yi hukunci da gairu kitabin lahi ne ba ko kusa iyaka abin da ya fi karhin su shi yasa suka dakata domin kowa yana sane cewa kayan turawa su mallaki kasar nan sai da an kai gumurzu ba haka kawai tuhutu in ce ka an kace an kace kasar ba kamar yadda malamai suke gaya mana da suka zo suka tsaya bakin gari sun ka aiko cewa ga sun taho dama dai an ce sai bango ya tsage a dangare ka samun wurin shiga akwai lokacin da sun kawa da tahowa rahoto sadda kilafatun ya zo tun sannan suna son su samu sa'a shigowa kasan ne to amma tun da yake sannan rijalud daular usmaniya mazajen da sun kafa wannan daula suna nan da karhin su kiki kaka saboda haka shi kuma karhin imani dama shi ka faɗa ba karhin hayaniya ba to da yake akwai karhin imani a lokacin kuma kasar ba za ta shigo ba su sun sani da kansu dole sai suka tsaya suna kame-kame to daga baya da lamurra suka ƙara lalacewa kuma lalacewa shine ma'abuta daular da yawa daga cikinsu suka ba Allah waka tana nan ga malam abdullahi ibn fodi Allah ya ƙara masa rahama wanda yake bayanin yadda har waɗanda an ka kafa daular da su sun ka lalace walan ma ma za su habi wa za a ma'aribi wa kullibtu fil akhlaqi alil akadimi yana bayani da rayuwarsa malam abdullahi irin yadda mutanen da suka kafa daular sun ka lalace yana faɗi wala zi'abun fi thiyabil aranibi sai ga kuraye cikin tuhahin zomaye kenan mutane sun ɗauki sifar da ba ita an kasan su da ita ba jihadin da shehu ya yi ya tsaye da daula tsakani da Allah alal kitabi was sunnati nan da nan sai shaidan ya shigo ya furfurar da abin sai zan mutane da yawa waɗanda cikin daular yanzu duniya ta dame su to wannan shi yasa amma abdullahi yayi ne zai hijira daga nan yayi madina annabi bawa kasar dan ya gaba alheri ciki da yake shi mai zahirai ne da ya tafi Kano sai kaddara ta zauna da shi ne ya zauna ya karantar da su ne ta tawai ne daga baya kaddara ta dawo da shi ya dawo ala kulli halin yanayi dai ya canza daga yadda shehu ya kafa daular to yanayi kuma ya ci gaba da canzawa amma duk da haka sai zama dai na kusa ga wuta shi ya hijin zahinta tunda har yanzu akwai karhin tajdidin kuma rijalu din da aka kafa daular da su suka ba da ransu da dukiyarsu suna da saura da suka gare gaba ɗaya sai abin ci gaba da lalacewa su kuma turawa suna nan bilbil sadi suna kallon inda za su shigo to daga baya dai da bayan lalace sai ga sun kawo hari a sanda duk aka zo wannan aka kai lokacin da aka yi amalgamation kayan sannan da suka zo sai suka ce za mu shigo suka aiko sakkwato sai aka taru aka yi mitin yaya shin shigowa za a yi a ba su dama su shigo a yi sulhu da su ko ko a'a a yi rigima tukuna kamar yadda malaman mu suke gaya mana ni ina karɓar wannan labarin ne daga shehu mai da tambuwa ya ce da aka zo da aka zo bakin gare shi kenan sai suka aiko sai aka taru aka yi shawara wasu suka ce in dai turawa ne kafirai kan mu zanna da su don ko in mun ka zanna da su ba shakka man jalasa janasa da duk mun ka zauna da su za mu koma irin su wasu suka ce a'a babu dama a yi sulhu da kahiri sai dai a yi yaƙi duk Allah shi kare mu mai shahada to sai an ka zanna an kai baran baran shawara ta ki karewa to an ce akwai wani hakimi kamar yadda yake faɗa mana ana kiran shi ladan rami ina jin shine kakan shine kakan limaman masallacin shehu a yau shine yace da an kai shawara an kai shawara ya kawo shawara lalle ka zanna da su su kuma saura sun kace a zanna da su yace to shikenan yana son a samu masa riga biyu na sawaye an ka taiko an ka samu riga biyu na sawaye iri guda yace daya a sa mata man gyada an ka sa mata man gyada yace daya a mata ganan duk iri biyu ne to sai yace a nade su wuri guda a kai cikin cikin wata tukunya yan tiyaje an ka nade an kai cikin tukunya an ka aje ya ce to kowa shi koma sai gobe sai gobe gobe ta yi an ka dawo wurin mitin sai ta ɗauko mai rigunan nan an ka ɗauko ya ce yana so a bambanta mai rigar da an ka yahawa ma mai da wanda ba a yahawa ma ba sai an ka ɗauko sai an ka rasa gane duk sun sade kowane man kowace kamar ita ce an ka sama mai sai ya ce to wallahi wada kun ka gari gunan ga ga wanda an ka sama mai ga wanda ba a sama ba amma yanzu an gasa gane wanda an ka sama saboda manya ya sarya ne har sun zama dai wallahi kul mun ka zanna da turawa nan gaba ɗiyan mu da ɗiyan turawa ba su da bambanci saboda haka babu mai ta sai yaki shi kenan sai aka bi shawara ta yi to dai ka su turawa ma kire ne sun zo da yakin su ba yi musu shi yasa da an kai yakin sai zan ba ya nasara ba rashin nasara shi yasa an ka dawo dole an kai sulhu to bisa ga wannan sulhu ne wannan kasar bisa ga shari'ar musulunci take shehu dan bodiyo Allah ya kara masa rahama ya kira mutane akan su yi masa bai'a alal kitabi was sunnati muna da labarin ko da an kai masa bai'a bai da riga he da biyu riga ta sawa bai da he da biyu radiyallahu ta'ala anhu kuma ba shi ya fida yi bai'a ba mutane ne suka ga lalle lalle a samu amirul jaishi wanda zai zama wakilin Allah a tsaya a yi mai bai'a domin a tsaye da daula ta musulunci ya yarda da mata farmai aka tsaya kuma suka tsaya tsakani da Allah aka yi wannan to wannan dai da yake an ga ba yadda za a yi da su tun da sun yi rinjaye mutane suna da bindigogi an ce an kashe kalkun lahi ba a san iyakar su ba kahin sakkwato da ba da kai bori hau da an ka ga babu yadda za a yi dole an kai sulo da su an ka zanna su kuma sun ka zo sun ka kafa daular su yadda suka so duk abin da na addinin musulunci in dai ba wanda bai juyo ba bai juyuwa ba sun ka kai shi gefe sun ka aje shi yasa magana shari'a ta addinin musulunci ta hududu duka sai aka dakatar da shi yasa iyaka dai shari'ar aure shari'ar saki shari'ar gado da sauransu aka basu ita ko sallah ba da ma a taba ta to mun ka ci gaba har yanzu haka na ake don haka har yanzu matsayin mu ga wannan shari'ar da aka yi ta bature ba man durra gaira bagin wala adin fala ismu alaihi wanda yamma su bai samu abinci ba sai motsa sai ya ci amma wallahi ko gobe mun ka samu damar tsaye da shari'a addinin musulunci bisa ga yadda shi Usman ya kamata wallahi haka za mu yi amma Allah mu tsaya har Allah shi kawo lokaci kuma Allah zai kawo lokaci saboda haka ittiraran ne muke rike da shari'ar Bature ba don muna so ba da kan mun yadda babu musulmi na zane cikin zuciya ta wanda zai yadda da wannan shari'a da aka yi illa dai in bai da mahita dole shi hankuri har Allah shi kawo mahita kuma duk duniya abin da take jira kenan ba mu dai ba yau duk duniya yadda ka tafi ko Saudiya da ake cewa shari'ar musulunci ya kai wallahi ba ya taba ce ana dai kamantawa da bakin gidan mu baki-baki amma shari'a ta qur'ani yau a duniya babu yadda aka yinta amma Allah zai kawo sultanuhu shine imamul mahdi wanda shi in ya zo ya zo kuma kaura da shi ba zai yi masa ba to shi yasa muka ta addu'a mutane da ganin lahin mu amma dai wannan hukuncin da Allah ke cewa wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba kuma shi na da ikon yi to wannan kafiri ne in ko da larura kamar irin mu yanzu sai mu zama ma'azuruna kamar marucin motsa har su samu mahita in suka samu mahita su aji motsa su doki halar su ci saboda haka haka lamarin yake don haka ba za mu wa kan hukuncin kafirai ba kuma mu ba kafirai ba ne saboda ittiraran ne muke biye da wannan amma duk da haka duk musulmin da ganin constitution shi a gaskiya ba qur'ani ba wallahi ya yarda ya komo sannan don musulmin da ganin shari'o'in da ake gudanarwa a kotunan turawa sun hina addinin musulunci shi ma ya yarda ya tuba duk mutum da ganin tsarin mulkin da muke a kai yau shi a daidai da wannan zamani ba na Allah ba shi ma ya yarda ya tuba amma in ya ɗauki cewa eh wannan lalura ce to shi kenan an halatta lalura a darura ta tubihul mazurat abinda haram sai lalura ta halatta shi in lalura ta wuce sai a koma ba abinda halal to haka ne lamarin yake saboda haka wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba shine kafiri wa zakara annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace khamsan bi khamsin abubuwa guda biyar yace sun tabbata ga guda biyar yace ma naqada qaumun al-ahada illa sallallahu alaihim aduwahum yace mutane ba su taba walwale alƙawali ba sai Allah ya rinjayar da makiyansu akan su kuna ji yayi mutane ba su taba walwale alƙawali ba sai Allah ya rinjayar da makiyansu akan su wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fa shafihim al-faqru yace ba su taba zanna sun kai hukunci da abinda ba shi Allah ya ce a hukunci da shi ba face Allah ya zubo musu talauci har suratu ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت كما بس تبا واتو الفاشا بتبين غريسو با يزن أنا سابون الله جهيلي با كنيا با سورون الله إلا فشا فيهم الموت فاشي متوا تازم واشي غريسو da duk an ka hito kiri-kiri an ka zaba ma Allah ba kunya ba tsoron Allah shi ko Allah ya sako muku mutuwa ta kowace hanya wala ولا طفه المكيال إلا منئوا النبات بس يتلبيب بس توي ما أونيبا إلا منئوا النبات فاشي أنهنا مبتري idan masu awo na buhu da masu awo na kwano da masu awo na nauyi na gari suka tauye ma'auni shi ko Allah sai ya tauye na batu sai zan ko an shirka ba ta abin girki wa ukhidhu bis sinina kuma sai Allah ya sako musu yunwa kenan yanzu in muna cikin yunwa to a koma ga ma'auna a jimi sun kai su sun gaja mana wannan Allah haka ne Allah haka ne a koma kuma kowa ya san wani kai wai yau buhu za a sawa cikin tukunya a sa ruwan zafi don ya takure don a sawa shinkafa su lusanin abin da ya kamata buhu ya duku kuma mutane sun dasa ganewa ga abin yana bayyana kullum sai an tara kuɗin Allah ya ko gobara ta wurin shazara mazara kuma ya ci gaba da tarawa ya tara ya tara gobe ma wata gobar ta kone wallahi wallahi in ba don halin da muka yi ba wallahi Allah bai gobara bai Allah ta kace mai gaji bale koda mana kaya amma tun da ya ce mu yi muku mun ce ba mu shi ko Allah bai so mu zo lahira mu samu matsala da Allah ya bari ka zo ka ka zo da ka je ka shiga jahannama ai gara ɗan kuɗin da ka tara wajen sa kai Allah ya kone su koma toka Allah ya Allah ne kawaro Allah Allah ba takaice mu yake ji ba amma yana bin mu ne da halin mu kuma duk abin da ya mana wallahi harama ce gare mu saboda ya ce kan ku yi mun ce Allah ga ya san mu da gamawa ya ce ku yi mun ce ba mu yi komai haka ga dade to shi yasa tun da akwai sauran soyayya sai Allah ya gwada duk abin da muka tara wallahi da abin da ke faruwa Allah ne ka bin mu da halin mu shi yasa kullum an ka tara Allah shi kone wa in ta'udu na ud wa ma ku ku tara Allah shi kone wa ma ku tara Allah shi kone ai ta konewa ku ba ku yi Allah bai bari in ba ku bai shi ko Allah ba zai gaji ba to shi yasa lamurran haka nan suke in kuka yi albasha a fili Allah ya sako muku mutuwa a fili a yi mutuwa in kun da tauye ma'auni Allah ya sako muku talauci da yunwa wala mana uz zakata mutane ba su hana zakka ba illa mu bisa alhumul qadaru ba ce Allah ya rike ruwa ruwan da ba yi kuma marasa marasa ba zakka ne mutane ba su hana zakka ba ne mai dukiya yawo har ya gaji amma ko ushirin ushirin abin da ya kamata ya samu na zakka Allah ya fi samu saboda wasu masu ɗauki cewa wai dukiyar da ka kwaso ta haramun ko ni amfanin zakarta ba amma abin mamaki in dai baka ji kunya Allah wajen tara haramun to kana da kunya Allah wajen mara zakka ai ba ba dai bane tun da dai kai ƙayyar halin tara haramun to ke za su kika masu haramun zo a jirgin bugu sai can da yanzu a ce na tara haramun kuma mun ba da zakka ba kuma yanzu a ce Allah bai karba ba da ce to na dai da bari na masa wannan ya yi wallahi ni na hasa in mun zo lahira sai na ba da zakka a ce inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibun ya zo da zakka da gaba da kudin da haramun da zo Allah shi mai rago bai da su gora da ba to mutane wallahi suna da kudi dole ki magana kai wallahi tallahi billahi mutane suna da kuɗi wallahi cikin kokoro su kwanaki muna magana da na gargin na gaciya ya ba me yasa Allah ba zai sa aikin lauru ba yaro kaka samu akwai miliyan 100 ga kuku ne wallahi kuwa kai ba sai yana da gobe ba magana sai ta kai ba kuma kai kana gani duk talaucin da za ku sai ya ce gwamnati a matsaya ce amma mutanen Najeriya matsaya ne duk wani mutumin da ya shigo Najeriya ya san Najeriya babu abin da Allah bai ba mu wallahi ko ni muna da iyaka ka za ce ta ta sha da baki to mutane ba su ba da zakka yanzu duk kukan nan da aka yi na talauci na rantse da Allah inda masu kuɗi suna ba da zakka ba a samun albashi ko guda wanda gaba ko guda wanda aka ba a samu don mutum guda yana iya ci da gidan ego idan na haɓari kuma ba ta ci da yake zau abinci wani abu ne mana da ta ta wajen miliyan guda ka ajiye gidan ego gidan kowa na samun buhu talatin ya yi ta ci da na haɓari shi kenan to amma sai kaga mutane kullum Allah dai kusan fushin Allah ne ka kama masu kuɗi inda sai ka tara ka ci gaba da wahala in ka mutu ka basu wani ya wuri da ke cewa Allah is good Allah ya ce Allah na da kyau saboda bai bayyana da kuɗi lahira ya ce I like God God is good Allah na da kyau saboda bai bayyana da kuɗi lahira ko nawa ka tara ka tara ka tara ko Allah za ka mutu likawani na kyalle bari wanda za a awa kaho wallahi shi zamu ba kuma ko wani gaba mu tsara kuma da mun gama yan ba da Allah kake ba mu wace ko addu'a ba bai ma Allah mala Allah bai komai yayi bai komai saboda haka mutane su tsoron Allah kayan Allah ne ka zo duniya ba ka da kobance ba ka da ko kwabo ba ka da ko kuya ba ka da ko bundi duk abin da ka samu cikin kayan Allah ne ya baka rance ya baka dama ka fita aljanna sai wani umbiya umbiya haka abinda ko ka tara su nan zaka basu ni har yanzu ban ga bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka ba wallahi ban gani ba wani lokaci ma ganin nika Allah ya hiso talaka bisa ga mai kuɗi ah to babu wani tabi'a ta wannan ra'ayi ka da kai aka sallah azhar da asar magriba isha ba ka tare da komi ko wani lokaci na ibada kana da akwai wanda yanzu wallahi in ya tashi zuwa sallah bai iya zuwa ayi sallar jam'i da shi saboda tunanin kuɗin shi na wani ya tafi da mota bai dawo ba wani ya ranta bai dawo ba bai ma barin ya shigo cikin mutane mun da wani haji tare da wani ce wallahi bai zuwa harami harami saboda tunanin kuɗi ne ce wallahi bai kwana kuma bai iya zuwa harami shi sallah to waɗannan ai sun zama bala'i to amma talaka haji iyaka da ya samu ya cika ciki ne shi bukata da ya biya sai masallaci ya talarumi bai huta ba saboda haka babu wanda Allah ya bari duk wanda Allah ya ba dama shi amfani da dama ce Allah ya baka kuɗi eh ya hore ma sanda zuwa aljanna in ka amfani da damar kai kuma da baka da kuɗi eh je kai dalalumi haka Allah ka so ba a riga ka aljanna kila ma sai ka zo aljanna da shekara dubu saba'in kafin mai kuɗi ya fara jin kamshin ta to abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure kuma Allah shi mana gafara Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya tafi ba da mu wannan kwanuka guda goma Allah shi Allah shi mana ba mu da alƙalari Allah ba mu ikon aikata abin da Allah zai yarda da mu aka aikata shi. Wannan da Allah ka ba mu cikin wannan kwanukan ba don dibara mu da ƙarfin mu da aikin mu ba. Muna roƙon Allah da barna da albarka da